الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله رمضان شهر نزول القرآن ودراسته قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة عباد الله فالحمد لله الذي تعالى الذي اصطفانا بالإسلام لقوله تعالى عن وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام كل منهما لكل منهما نبي نبي يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون واصطفانا أيضا سبحانه وتعالى لمتابعة خير الأنام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله إلى جميع خلقه بوحيه والقرآن والسنة لقوله تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون واصطفانا الله تبارك وتعالى بالقرآن الكريم الذي جعل الله محيمنا على كل الكتب التي قبله لقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ولقوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وهو المؤجزة الخالدة عبر العصور والأزمان فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ودعا الله تبارك وتعالى به جميع خلقه من مؤمنين وكفار ليهتدوا به من ظلمات الشرك والأهواء إلى نور التوحيد والفرائض وكافة الطاعة لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور ولقوله تبارك وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين الذي كان ميتا أي في الضلالة هالكا حائرا فأحيا فأحياه الله أو أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وجعلنا له نورا نمشي به في الناس أن يهتدي به كيف يسلك وكيف يتصرف به والنور هو القرآن كما رواه العوف ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال السدي الإسلام والكل صحيح وقال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقوله تعالى لأهل الكتاب ولأموم الكفار يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وكذلك دعا به وإليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna neman agajin Allah da taimakon Allah muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar shi ne cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda ya bata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah su tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya zamanto shiriya ga wannan al'umma mutanenta da aljanunta dabbobinta da bil'adam ɗinta ya ku yan uwana masu albarka wannan wata da muke ciki watan ramadan watan alƙur'ani ne watan karatun ƙur'ani watan darussan ƙur'ani watan tilawar ƙur'ani watan haddar ƙur'ani watan da yake ana buƙatar mutane su karanta ƙur'ani a ciki allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cikin suratul baƙara ya ce watan ramadan shine wanda aka sauke alkur'ani a cikinsa shirya ne ga mutane ga mutane kuma sannan hujjoji ne na shirya da kuma abin bambance tsakanin ƙarya da gaskiya ya faɗa mana har ilau a cikin suratul qadr ya ce lalle mu muka saukar da shi a cikin daren lailatul qadr wa ya gaya maka kowa ya sanar da kai menene lailatul qadr Allah ya ce lailatul qadr khairun min alf shahr daren lailatul qadr ya fi wata dubu alheri mala'iku suna sauka a cikinsa hadda ma mala'ika jibrilu jibrilu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala da dukkanin wani al'amari wanda Allah ya zartar a wannan shekara aminci ya tabbata ga wannan dare har zuwa lokacin da alfijir zai keto ya faɗa mana a cikin suratul dukhan ya ce hamim ha ƙarami mi'ara ya ce wal kitabil mubin Allah yana rantsuwa da littafi wanda yake mai bayani Allah ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mu muka sauke alqur'ani a dare mai albarka inna kunna mundirina mu mun kasance masu gargadi ya tabbata daga abdullahi dan abbas allah ya haɗa mu da abdullahi dan abbas a jannatul firdaus annabi sallallahu alaihi wa sallama in ji abdullahi dan abbas ya ce ya kasance mafi kyauta kuma lokacin da ya fi kyauta shine a cikin watan ramadan lokacin da jibrilu yake zuwa masa ya kasance yana zuwa masa a cikin kowanne daren ramadan su dinga darasin alqur'ani da hi da mala'ika jibrilu ya ce fara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajuwa da bilkhairi min rihil mursala na rantse da allah da ya busa min numfahi in ji mala'ika jibrilu manzan allah ya fi iska mai kaɗawa kyauta ga alheri ga al'umma da haka ya ku yan uwa abin mu gode wa allah ne da allah ya zaɓe mu ya saka mu a cikin wannan addini na musulunci ya saka mu kuma ƙarƙashin wasiya da annabawa da yawa irin annabi yaqub da annabi ibrahim suka yi wa 'ya'yansu da wanda suke ƙarƙashinsu su cewa ku gode wa Allah suka ce ya bunayya inna Allah ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun ya ku ƴaƴana ku z- gode wa Allah da Allah madaukakin sarki ya zaba muku addinin musulunci kar ku yadda ku ainihin wato mutu face kuna cikin musulunci kuna cikin musulmai Allah madaukakin sarki ya sake zabar mu a matsayin mu na masu biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda dukkanin al'ummai ba a ba su manzo da annabi irin manzon Allah ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul baqara yace kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina kamar yadda muka turo muku manzo a cikin ku yana karanta muku ayoyin mu wa yuzakkikum yana tsarkake ku wa yuallimukumul kitaba yana karantar da ku littafi wal hikmata da hadithai wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamuna kuma yana karantar da ku abin da kuka kasance da ba ku sani ba dan haka fadhkuruni ku ambace ni ku dinga kiran sunana ku dinga roƙona azkurukum ni kuma zan dinga ambatan ku ina ba ku abin da kuke bukata washkuru li ku gode min ya ku bayin Allah in ji Allah wala takfuruni kar ku kafirce min kar ku butulce min Allah madaukakin sarki ya sabe mu ya ba mu wannan alqur'ani har ilau wanda Allah madaukakin sarki ya sanya wannan alqur'ani wato shugaba ne na dukkanin littattafai gabaki daya Allah ya faɗa mana cewa thumma awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina sannan muka gadar da wannan littafin ga wanda muka zaɓa daga cikin bayinmu daga cikinsu akwai wanda ya zalunci kansa daga cikinsu akwai mai tsaka-tsaki daga cikinsu kuma akwai wanda ya gabata ko ya rigaya da alkhairi da izinin Allah Allah ya ce wannan falala ce wacce take mai girma wanda ba kowa yake bawa bai gadar masa da wannan littafi wannan irin falala Allah ya ce jannatu adnin yadkhulunaha aljanna ce wacce take ta dawwama ta zama za su hige ta yi hallauna fiha za a musu ado da kwalliya min asawira daga tufafin asin da asin min zahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir na daga kayan azurfa da zinare da lu'lu'i kuma yadin alhariri shine tufafin da za a yi musu dinki da shi a cikin aljanna Allah ka sa muna ciki gabaki daya ya tabbata mu gode wa Allah gabar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa yan aljanna za su faɗa wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan sai ka ji yan aljanna insha Allah muna ciki mu ce mun gode wa Allah da ya tafiyar mana da bakin ciki daga cikin zukatanmu inna rabbana lagafurun shakur lalle ubangijinmu mai yawan gafara ne kuma abun godiya allazi ahallana daral muqama wanda shi ne ya halatta mana ya zaunar da mu a cikin gidan matsayi da mukami min fadlihi daga cikin falalarsa la ya masuna fiha nasabun ba wata wahala da za ta sake samun mu a cikin wannan gida wala ya masuna fiha lugub babu wani kuma gajiya ko wata ainihin wato tashin hankali da za mu sake fuskanta a cikin wannan gida ya tabbata kuma har ilau a cikin suratul ma'ida Allah madaukakin sarki ya sake cewa wa anzalna ilaykal kitaba bil haqq muka sauke maka wannan littafi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata littattafan da suka gabace shi min alkitabi daga cikin littattafai wa muhaiminan alaihi kuma shine shugaban kowanne littafi da Allah ya taba saukarwa a duniya wannan littafi shine mu'jiza dawwamammiya wacce jujjuyawar zamani da yanayi baya canja shi ya tabbata daga Abu Huraira Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdausi Abu Huraira yace Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce babu wani annabi daga cikin annabawa face sanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ayoyi wanda mutanensa suka kalla suka yi imani da shi manzan Allah ya ce wa inna ma kana allazi utitu wahayan aw hallahu ilayya ni kuma abin da Allah ya bani shine wannan wahayi na alqur'ani wanda Allah ya mun wahayi da shi fa arju an akuna aktharahum tabi'an dan haka ina fata da wannan qur'anin zan samu mabiya sama da waɗanda sauran annabawa suka samu yawmal qiyamati a ranar tashin alqiyama Allah madaukakin sarki ya kira dukkanin halittu da su yi imani da wannan littafi mutanensu muminai da kuma mutanensu kafirai da su yi imani su shiri da wannan daga cikin duhu da za su ke ciki na shirka da son zuciya zuwa ga hasken tauhidi da farillai da dukkanin da'a da Allah madaukakin sarki yake bukata su yi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka nan muka yi maka wahayin ruhi daga gare mu ma kunta tadri mal kitabu walal iman da baka san menene littafi ba imanin ma baka san shi ba yanzu ne muka koya maka shi walakin ja'alnahu nuran sai dai mun sanya wannan littafi ya zamanto haske na hadibihi man nasha'u min ibadina wanda muke shiryar da wanda muka ga dama daga cikin bayanmu da shi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma kai ma kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya ta hanyar bayani wata irin hanya siratin lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard hanyar Allah wanda mallakar abin abin da suke cikin sama da ƙasa duka nasa ne Allah ya ce ala ku saurara ila lahi tasirul umur dukka al'amura suna komawa zuwa ga Allah ya tabbata har ilau a cikin suratul an'am Allah madaukakin sarki ya ce aw man kana mayyitan fa ahyaynahu yanzu wanda yake matacce sai muka raya shi waja anna lahu nuran namshi bihi fin nas yamshi bihi fin nas sannan muka sanya masa haske da yake tafiya da shi cikin mutane kaman mathaluhu fi zulumat zai zama daidai da wanda yake cikin duhu laisa bi kharijin minha kuma babu ranar fitarsa daga cikin wannan duhu ma'ana wanda Allah ya bawa alqur'ani ya bashi sunna ya ba shi addini zai zama daidai da wanda ke cikin hauragiyar kafirci da bid'a da hayaniya da bankaura da zalunci da ɗaya ba za su taɓa zama ɗaya ba sai Allah ya ce kazalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun haka nan muka kawata wa kafirai abin da suka kasance suna aikatawa har ilau dai Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul zumar yace afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam yanzu wanda Allah ya ya wanki kirjinsa da shiriyar musulunci fa huwa ala nurin min rabbih yana kan shiriyar ubangijinsa fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah bone da azaba ya tabbata ga wanda zukatansa suka kekahe daga ambaton Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ula'ika fi dhalalin mubin wannan suna cikin bata wanda yake mabayyani Allahu nazzala ahsanal hadith Allah shine ya saukar da mafi kyawun zance kitaban littafi ne na alqur'ani mutashabihan wanda maganganunsa ba sa saba wa juna mathani abun maimaita karatu taqsha'irru min hujuludil ladina yakhshawna rabbahum sannan zukatan waɗanda suke jin tsoron Allah daga sun ji karatunsa zukarsu tana raurawa sun matalinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah sa'annan zukatansu su yi laushi zukatansu su yi laushi fatocinsu su yi laushi zuwa ga ambaton Allah Allah ce zalika hudallahi ya hadi bihi man yasha'u wannan shiriya ce ta Allah wanda yake yi wa wanda ya ga dama wa man yudlilillahu fama lahu min had Allah ya ce wanda dai ya batar da shi babu wanda ya isa ya shirye da shi Allah ka shirye mu ya faɗa a cikin suratun nisa ya ce ya ayyu annasu qad ja'akum burhanun min rabbikum ya ku mutane ku sani haƙiƙa hujja da dalili ta zo muku da gurin ubangijinku wa anzalna ilaykum nuran mubina kuma sannan mun saukar muku haske wanda yake mabayyani ya faɗa har ilau Allah madaukakin sarki ya ce ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna ya ku abota littafi haƙiƙa manzanmu ya zo muku yubayyinu lakum kafiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab yana mai bayyana muku da yawa da abin daga cikin abin da kuka koyi wa mutanenku wa ya'fu an kafir kuma yana yafe da yawa daga cikin abin da baku bayyana ba qad ja'akum min allahi nurun haƙiƙa haske ya zo muku ya ku bayan Allah wa kitabun mubin da kuma littafi wanda yake mabayyani wannan duka qur'ani Allah yake bayani akai ya hadi bihi allahu man ittaba ridwanahu subulas salami Allah yana shiryar da wanda suka bi shiryarsa hanya madaidaiciya ta farki na kubuta da zaman lafiya wa yukhrijuhum min az-zulumat yana cikin da fitar da su daga cikin duhun shirka da duhun bid'a da duhun kafirci da duhun zalunci ila nuri zuwa ga hasken tauhidi da sunna da kuma ainihin wato adalci bi iznihi da iznin Allah wa yahdihim ila siratin mustaqim kuma yana shiryar da su zuwa ga ainihin wato hanya wacce take madaidaiciya ya faɗa a cikin suratul shura yace wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan haka nan muka yi maka wahayin alqur'ani arabiyyan da larabci litunzira ummal qura saboda ka gargadi mutanen uwar alqaryu baki ɗaya ita ce makkatul mukarrama zada Allahu takriman wa tashrifan wa ta'zima wa man haulaha da wanda suke gefen makka wa tunzira yawmal jam'i kuma ka gargadi mutane dangane da ranar da za a taru gaba ɗaya a gaban Allah la raiba fihi wanda babu kokonto a cikin wanda zuwan wannan rana Allah ce fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'iri wasu ɓangaren a wannan rana suna cikin aljanna Allah ka sa muna ciki wa fariƙun fil sa'iri wasu kuma suna cikin wutar sa'ira Allah ka sa ba ma ciki gaba ɗayan mu wannan littafi shine littafin da Allah ya shiryar da shi ya shiryar da manzon Allah shi ya shiryar da sahabbai shi ya shiryar da alƙaryoyi alƙarnan karnunnuka da yawa da suka gabace mu babu wata shirya da muke da ita in ba ta wannan littafi ba babu wani abu da za mu samu na alkhairi in ba ta wannan littafi ba wannan dalilin yasa sai na umar yake faɗa yake cewa da mu mutane ne kaskantattu da allah maɗaukakin sarki ta ya ɗaukaka mu sai ya ɗaukaka mu da wannan littafi don haka duk lokacin da muka nemi girma ko muka nemi wata daraja ta wajen wannan littafi sai allah maɗaukakin sarki ya kaskanta mu allah ka kiyaye mu daga kaskancin duniya da lahira ya tabbata daga ibn shahab yake cewa akhbarani anas ibn malik annahu sami'a al- sami'a umar al-ghada hina baya al-muslimuna ababakar ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad anas dan malik yace ya ji umar a ranar da aka yi wa musulmai suka yi wa abubakar mubaya'a wastawa ala minbarihi abubakar ya hau kan mimbarinsa na shugabanci ya zauna ya daidaita sai ya ji umar yana cewa a tashahada qabla abi bakarin faƙala sai ya yi tashahudi ma'ana ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah sannan sai ya ce amma ba'adu ya ku bayan Allah فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده الله مدوكاكين سركي يا زابا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن دي يكي غورنسا على الذي عندكم صمد ابن دي يكي غورنكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم كما wannan littafi da kuke gani shine wanda Allah ya shiryar da manzon ku wannan littafi fa khudu bihi tahtadu da haka ku rike wannan littafi ta hanyar karanta shi da aiki da shi za ku zama shiryayyun duniya da lahira wa inna ma hadallahu bihi rasulahu ku sani Allah madaukakin sarki ya shiryar da annabi da wannan littafi har ilau dai ya ƙara cewa kitabullahi fihi alhuda wan nur littafin Allah ne wanda a cikin sa akwai shiriya da haske man istamsaka bihi wa akhadha bihi kana ala alhuda dan haka duk wanda ya rike shi ya aiki da shi ya rike abin da ke cikin sa wannan yana kan shiriya da izinin Allah ya ce kitabullahi huwa hablullahi almamdud min sama wannan littafi shine igiyar da Allah ya zuro daga sama yace kowa ya rike ta ilal ardu zuwa wannan kasa da muke gani ta haka duk wanda ya sake ya sake igiyar Allah wanda ya rike qur'ani kuma ya rike igiyar Allah wal qur'anul karimu min ahammi asbabi mu'afatil qalbi min shururi shubuhati wa shahawat wannan littafi da kake gani na alqur'ani shine mafi girman magani mafi girman sababi da ke warkar da cututtukan zukata na daga shubuhohi ai ta kwallo da kai a cikin addini ka rasa inda za ka sa kanka idan ka rike qur'ani ka sa- ka kubuta daga masu kwallo da kai haka da sha'awoyi na banza da wafi na duniya idan ka rike qur'ani ka yi aiki da abin da ke cikinsa ka rabu da waɗannan sha'awoyi na duniya na banza yadda duk suke burge wasu wallahi kai ba za su burge ka ba allati تضعف بقلوب تعصف بقلوب ضعاف الإيمان من أمثالنا wanda waɗannan cututtuka da waɗannan shubuhoshi suke raunana zukatan da yawa daga cikin mutane masu imani Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratu Yunus yace ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum haƙiƙa ku mutane wa'azi ya zo muku daga gurin ubangijinku shine alqur'ani wa shifa'un lima fi suduri da kuma waraka daga cikin abin da cike cikin zukata na cututtukan shirka da bid'a da zalunci da keta da hassada Allah ya ce a cikin suratu Yunus Allah ya kawo muku waraka ta hanyar wannan Qur'ani wa hudan wa rahmatun lil mu'minina kuma shiriya ne rahama ce ga ainihin wato mu'minai ashe kenan in ka ganka cikin shirka to Qur'ani ka watsar in ka ganka cikin bid'a ƙur'ani ka watsar in ka ganka cikin zalunci ƙur'ani ka watsar in ka ganka kana da hassadar bala'i akan yan uwanka muminai wallahi ƙur'ani ka jefar da za ka rike ƙur'ani ka karanta shi ka dinga bibiyar ma'anoninsa da ya maka waɗannan magungunan matsalolin kamar yadda ya zo a cikin suratu yunus ya faɗa har ilau Allah ya ce qul huwa allazi qul huwa lillazina amanu hudan wa shifa a cikin suratu fusilat ka sani ƙur'ani shi shiriya ne shiriya ne kuma waraka ne ga waɗanda suke masu imani daga cikinku al-imam ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus yace dima'u amradil qalbi ash-shubuhat wa shahawat in ka dunkule gaba ɗaya cututtukan zukata gaba ɗayansu wato shahawoyi ne da kuma shubuhohi su ne kaɗai cututtukan zukata sha'awa da shubuha sai yace wal qur'anu shifa'un lahuma in ana karanta ƙur'ani ana aiki da shi Allah na warkar da zuciya daga duk waɗannan bala'o'in cutar sha'awa mutum ya zama duniya ya sa a gaba ya zama shegantaka ce kare take burge shi duk wani abun addini yana tsanarsa yana kyamarsa amma na sha'awar shegantaka da lalata da baɗala yana jin daɗi yayin da ake saɓan Allah to haka shubuha mutum ya rasa ina zai sa kansa ai ta buga shi nan a buga shi nan ya zama abubuwan da suke zokke masa ya gasa bambance daidai ɗinsu da wanda suke ba daidai ba to idan ya rike qur'ani Allah zai masa maganin waɗannan al-inji al-imam ibn al-qayyim yace fa fihi min al-bayyinati wal barahin dan haka a cikin alqur'ani akwai hujjoji da dalilai alqati'ati wanda suke yanke shakku daga duk waɗannan abubuwa wadalalati alal matalib al-aliya da kuma dalilai da suke ne da suke nuna abinda ake da bukata na kololuwa mutum ya same shi malam ya tadammanhu kitabun siwahu za ka sami irin waɗannan waraka a cikin waɗannan abubuwan ba waɗannan ba za ka samu a cikin wani littafi ba in ba alqur'ani ba da haka ibnul qayyim ya ce fa huwa shifa'u bil haqiqa in kana neman waraka ta tabbas ta haqiqa ta gaskiya yace to karki qur'ani lakin zalika mawqufun ala fahmihi wa taqririhi al murad fihi ko wa taqrir al murad fihi amma fa wannan zai samu ne yayin da ya zama mutum yana fahimtar sa kuma yana aiki da shi kuma yana karanta shi Allah ya faɗa mana a cikin suratul fatir daga aya ta 29 zuwa ga 30 Allah ce innal ladina yatluna kitaballah lalle waɗanda suke karanta littafin Allah alqur'ani wa aqamus salata suka tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum kuma suka ciyar da abinda muka azurta su da shi sirran wa alaniyatan a ɓoye da kuma a bayyane Allah ya ce yarjuna tijaratan lan tabura za su samu kasuwancin da ba zai yanke musu ba wanda ribarsa ba ta karewa wanda suke karanta littafin Allah innal ladina yatluna kitaballah wanda suke tilawar littafin Allah suke karanta shi suka ware wa kansu lokaci suna karatun Qur'ani wa aqamus sala kuma duk lokacin da aka tada sallah zaka gansu a sahu sun shigo ayi sallah da su wa anfaqu mimma razaqnahum sannan mun ba su arziki suna dan ciyar da mutane gwargwadon abin da Allah ya hore musu sirran wa alaniya a ɓoye wani lokaci wani lokaci su yi a bayyane Allah ya ce yarjuna tijaratan lan tabura waɗannan mutanen za su samu wani kasuwanci a gurin Allah wanda babu asara a ciki irin kasuwancin da yake da ɗumbin riba tsugugu irin kasuwancin da yake da alheri tsakaninsu da ubangijinsu Allah ya ce za su samu wannan Allah ya ce liyafiyahum ujurahum saboda Allah ya cika musu ladansu wa yazidahum min fadlihi ya kuma ƙara musu cikin falalarsa Allah ka haɗa mu cikin wannan alkhairai ya Allah innahu gafurun lalle Allah ne yawan gafara ne shakurun kuma abun a gode masa ne ya tabbata daga Usmanu Allah ya haɗa mu da Usmanu a jannatul firdausi daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alherin ku a duniya kaf shine wanda ya je koyi karatun alqur'ani kuma ya zauna ya lankwashe kafafunsa yana koyar da mutane shi Allah ka sa mu cikin wannan alheri ya Allah ya tabbata har ilau annabi sallallahu alaihi wasallam in ji dai usman din yake cewa inna afdalakum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu a watar waya a can khairukum anan kuma inna afdalakum mafi falalarku da alheri a gurin Allah shine wanda ya iya karatun qur'ani da tafsirinsa da ma'anoninsa kuma ya zauna ya lankwashe kafafu yana karantar da mutane shi Allah ka hada mu a cikin wannan alheri ya tabbata daga Anas dan Malik Allah ya kara wa Anas dan Malik yadda yake cewa inna Allaha inna lillahi ahalina minan nas daga cikin mutane Allah yana da iyalansa Allah ya zaɓi wasu sun zama iyalan Allah la haula wala quwwata illa billah akwai wasu mutane iyalai ne na ubangiji Allah bai haifa ba ba haife shi ba lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad amma tare da haka Allah yana da iyalai yana da iyalai a cikin mutane in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama qalu ya rasulullahi man hum anas dan malik yace muka tambayi manzon Allah su wane ne iyalan Allah kala sai annabi yace hum ahlul qur'an duk wanda suke karatun qur'ani suka rike qur'ani suke dirasar qur'ani suke tilawar qur'ani suke daukar qur'ani a ramadan su ware wa kansu lokaci suna karatun qur'ani wanda suka haddace alqur'ani wanda suka san ma'anonin qur'ani da dai shauransu waɗannan su ne iyalan Allah a doron ƙasa ahadullahi manzan Allah ya sake maimaitawa ya ce iyalan Allah ne wa khasatuhu kuma keɓantattun mutane ne na Allah su a keɓe suke Allah ya ware su nasa ne ya tabbata har ilau ya ku bayan Allah daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya haɗa mu da Abdullahi dan Mas'ud a jannatul firdaus ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sarrahu an yuhibba Allah wanda di yake so Allah ya so shi wa rasulahu kuma manzan Allah ya so shi falyaqra fil mushaf ya ɗauki ƙur'ani ya dinga karantawa in kana son soyayyar Allah kana son soyayyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ka ɗauki ƙur'ani ka dinga karantawa ya tabbatar har ilo daga ibnu mas'ud din Allah ya hada mu da shi a jannatul firdausi yace la yasalu ahadun an nafsihi illa alquran لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله kada mutum ya tambaya wane ne shi kansa face ya tambayi ƙur'ani kawai idan ya kasance yana son karatun ƙur'ani da ƙur'ani to wannan yana son Allah da manzansa babu wata makawa in ba ka son karatun ƙur'ani ba ka son ƙur'ani mafhumul mukhalafa na wannan hadisin shine ba ka son Allah ba ka son manzan Allah Allah ya tsare mu ya tabbata daga farwatu ibn nawfal al-ashja'i qala yace kuntu jaran li khabbab bin al-arat na kasance makocin khabbab dan arat radiyallahu anhu Allah ya hada mu da khabbab dan arat a jannatul firdausi fa qala ya ha huna taqarrab ila Allah mastata'ta ka nemi kusanci da Allah ya kai bawan Allah khabbab dan arat yake gaya wa wannan makoci nasa ya ce ka nemi kusanci da Allah gwargwadon yadda ya kamata ka nemi kusanci ya ce fa innaka lan tataqarrab ilaihi bi shay'in huwa ahabbu ilaihi min kalamihi amma ina gaya maka duk wata ibada da zaka yi da zaka nemi kusanci da Allah da ita wallahi bata kai ka nemi kusanci da Allah da karatun littafin sa maganganun sa ba duk aikin da zaka yi na alheri da duk abin da zaka yi na neman yardar Allah kabbabu dan arab ya gaya wannan makoci na sai yace baka kai ka dauki karatun alqur'ani kayi ba wannan ya fi kusatar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ka ba mu iko ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya hada mu da dan Mas'ud a Jannatul Firdausi dan Mas'ud yace Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba man ahabba alqur'an falyubshir duk wanda ya ji a zuciyarsa yana son qur'ani to albishirinsa alherin Allah ya same shi in ji annabi Muhammadu daga Abdullahi dan Mas'udu Allah ya hada mu da su a jannatul firdausi har ilo da ya tabbata daga gare shi dan Mas'udu din yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man qara'a harfan min kitabillah wanda ya karanta harafi ɗaya a cikin littafin Allah falahu bihi hasana za a bashi lada wal hasanatu bi ashri amsalha ita kuma lada guda ɗaya za a rubanya ta sau goma la aqulu alif lamin harfun ba na ce muku alif lamin harfun bane walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun ya tabbata daga abdullahi dan abbas Allah ya hada mana dan abbas a jannatul firdausi fi qawlihi azza wa jal cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yace inna anzalnahu fi lailatul qadr qala unzila alquran fi lailatul qadr jumlatan wahida ila sama'i dunya wannan aya tana nufin an sauke qur'ani gaba ɗaya a dunkule a daren lailatul qadr zuwa wannan saman duniya wa kana bi mawqi'in nujum inda taurari suke taruwa to anan aka ajiye alqur'ani wa kana Allahu azza wa jalla yunzilu ala rasulihi ba'dahu fi ithri ba'dhin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana sauke masa qur'anin nan ɗaya bayan ɗaya kadan kadan kadan kadan kadan kadan kadan kadan fa qala Allahu azza wa jalla sai Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana kafirai suka ce wa ƙalu launa zuzula alaihi alƙur'anu jumlatan wahida suka ce me yasa ba za a sauke wa manzon Allah gaba ɗaya ka cokan ɗin Qur'anin ba za a dinga gutsurwa kaɗan kaɗan sai Allah ya ba su amsa yace kadhalika nusabbita bihi qur'anaka abin nan nusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila haka nan muka ga dama dan mu tabbatar da hi akan zuciyarka hi yasa muke soke maka da hi kaɗan kaɗan kuma dan ka zama mai karanta shi hakikanin karantawa ya ku yan uwana masu albarka wannan littafi in za mu kwana mu wuni cikin ayoyi da hadisan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da maganganun magabata wallahi ba za mu kure karshen alherin da ke cikin wannan littafi ba ku yi riko da wannan littafi za ku tsira ku riƙe wannan alkur'ani za ku waraka ku ɗauke shi a matsayin abokin tafiya a rayuwarku za ku yi tafiya mai kyau insha allahu ta'ala mu ɗauki ƙur'ani a matsayin abokin rayuwa a matsayin abokin tafiya a matsayin abokin hulɗa a matsayin abokin hira wallahi duk wanda ya riƙe ƙur'ani a cikin haka Allah maɗaukakin sarki zai masa tsiran duniya da lahira Allah zai yaye masa matsalar duniya da lahira Allah zai masa alherin duniya da lahira duk abin da yake nema Allah zai bashi wanda kuma ya rasa Allah maɗaukakin sarki wanda yake neman tsari Allah maɗaukakin sarki zai tsare shi Allah ka ba mu ikon aiki da waɗannan ayoyi ka ba mu ikon aiki da waɗannan hadisai ka sa mu lafiya mu gama lafiya ya Allah muna tawassuli gare ka da dukkanin ayyukan da muke a cikin wannan wata mai alfarma Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu ya Allah muna roƙonka da dukkanin wannan abubuwa da muke karantawa na wannan littafi naka Allah ka yi mana tagomashin duniya da lahira ya Allah albarkar wannan karatu duk wanda ke cikin matsala Allah ka yaye masa matsalarsa ya Allah albarkacin wannan Qur'ani duk wanda yake cikin damuwa Allah ka yaye masa damuwarsa ya Allah muna tawassuli gare ka da karatun wannan littafi da tafsirin wannan littafi da faɗin ma'anonin wannan littafi gwargwadon abin da ka sanar da mu Allah ka yaye mana matsaloli da damuwoyinmu ya Allah Allah ka sa aljanna ta zama komar mu masu kuɗin cikin mu Allah ya ƙara musu dukiya mai albarka talakawan cikin mu Allah ka ba su dukiya mai albarka wanda suka rasa yadda za su yi Allah ka ba su yadda za su yi ya Allah wanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu damuwa wanda suke cikin matsala Allah ka yaye musu matsala ya Allah ka ƙara mana lafiya da zama lafiya da alherin duniya da lahira ya Allah ya Allah ka shiri 'ya'yanmu ya Allah ka shiri matanmu ya Allah ka shiri matasanmu ya Allah ka yi albarka ga gidajenmu ka yi albarka ga iliminmu ka yi albarka ga dukiyarmu ka yi albarka ga 'ya'yanmu ka yi albarka ga matanmu ka yi albarka da 'yan matanmu ka yi albarka ga malamanmu ya Allah ka ji kan Sheikh Sa'idu Hassan Jingir da ya riga mu gidan gaskiya ya Allah Allah ka gafarta masa Allah ka sa Qur'ani ya cece shi ya Allah hanyar da wannan bawan Allah ya tafi a cikin gwagwarmaya Allah ka dauke mu akan wannan hanya ya Allah Allah ka ɗauki duk bayanka akan hanyar gwagwarmayar addini ya Allah matasan mu kan gararru Allah ka dawo da su kan hanya yan matan mu fan ɗararru Allah ka dawo da su kan hanya ya Allah duk wanda ya kauce maka Allah ka dawo da shi kan hanya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka hana mu ganin bakin cikin duniya da lahira ya Allah duk wanda ke son mu da alheri Allah ka hada mu da shi wanda duk ke son mu da sharri ko mun mu da sharri Allah ka yi mana katangar karfe tsakanin mu da shi ya Allah ya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله تبارك وتعالى